الرحمن الرحيم الحمد لله ولي السامعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da yau a talata ashirin da biyar ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da arba'in daidai za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da ɗaya hadisi na ɗari tara da talatin da takwas shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya inda muke yi عندما ليس باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته باب يجي مغنى عن وجبت كفارة قوان لي حرم جيانا تقريش ولم ينوي طلاقا الهالي با تجي يهدي با dama akan wannan maganar kusan maganganu ne guda uku wanda yake wa matarsa irin wannan wato magana cewa an ce alayya haramun to sai wasu suka ɗauke shi a matsayin haramci wasu kuma suka ce saki ne wasu suka ce ba ma komai wani sai ka faɗi ne kake ne sai ka faɗi niyyarka me kake nufi da wannan duk to anan za ku ga malam zai kawo fuska biyu shi ya gaba kan irin wannan idan ya zo ana ba shi hukuncin rantsuwa sai ce walam yanwi talaka mutum ba saki ya nufi ba kawai mutum ya daina takar iyalinsa shekara wata da watanni ba shi wa ita ya haramta wa kansa to ka kai ne wannan jiri alkali ya hukunci ko kuma a tambaye shi me yake nufi da ya bata wato da ya kyale ta kan mu'allaka kamar ratayayyen buta a cikin gida ثم ليجي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karbo daga Abdullahi da Abbas Allah ya kara musu yadda yake fil harami yukaffir ka gani dangane da matar da mutum ya haramta sai dauke shi a matsayin wato jihari za a rantsuwa wanda za a yi mata kafara sai ki zai kafara wa qala yake la kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kaga hukunci yace saboda kyakkyawan abun koyi a gare ku ya kasance gurin annabi alaihi salatu wasalam wato idan wata matsala ta zo in kana so ka magance ta idan ta faru a gidan annabi an gama ba ka amsa sai yace to annabi shine amsar ba akan wannan matsala kyakkyawan abun koyi ya tabbata a gare ku ga annabi alaihi salatu wasalam wannan ishara yake ma cewa irin haka ta faru gidan annabta saboda haka amsa tana حديث ما جبانا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا عائشة الله تعالى متى جاتتي للي أنا بكرار عمد الله ثبت عبريتي كان يمكث عند زينب بنت جهش ko ibnati jahjin annabi ya kasance yana zama yana dan daukar lokacin yin shiga gurin Zainab binti Jahsh ita ce wannan falamma qada zaidun minha wa daran zawwajnaka matar zaidun ki sau da hakan yin shiga ɗakin ta al'adar annabi alaihi salatu wassalam kullum bayan la'asar kamar da nana ya take faɗa idan ya fito abin da yake yi sai ya leƙa ɗakin kowace in ya je suka gaita sai ya shiga ɗakin mai gunta haka yake zagawa kullum shi sa kaga anan za gano al'adar da ake ɗaukowa cewa wai idan mutum yana da mata biyu ran da kake ɗakin wato ta ɓangaren gabas wai ta bangaren yamma ko kallon ta ba za ta yi a karatun bahaushe da bai da asali ko mutuwa za ta yi ba ruwan kare ta tunda wani ranar ba ranar kwanan ta wani wannan ba dalili ko na cikin ko ba kai to sai ce wa yake rabu inda ha akalan idan annabi ya je gurin da na zainab sai samu zuma ya rika sha yana lata fatawa saitu ai fatawa saitu shine fatawa saitu sai muka hada baki ana wa hafsa ni da nana hafsa dara za ta ci gidan kuwa in ji nana aisha ta ce ni da nana hafsa muka hada baki an ayyadana da kala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda annabi ya shigo gurinta daga cikin mu sun gane in annabi ya shiga wani aikin na na zainab yana dan jimawa sun gane akwai wani abu to duk wanda annabi alaihi salatu wasallam ya fara shiga gurin ki tsakanin ni da ki falta kun ta ce ni ajidu min gari a mazafiya ni ina jin warin mazkur wata yar itaciya ce ga kama da bagaruwa ita wannan itaciyar idan ka sa ta a bakin ka wajen sha zaki ne da ita yadda ka san bagaruwa tana dugowa haka to daukar zaki a sa a cikin wani lukin abin sha kamar yadda mu fada ke amfani da kule goyo to in aka sa yana sa mutum ya sha abin da yawa eh shi yana ƙara mutum appetite ne zaka ji kana san cin abu in aka sa kan shi ne da shi amma bayan ka gama kuma zai rika ba da wani kodo shi kuma matsalar sa saboda haka sai sai suka ce wa annabi alaihi salatu wasallam tace idan ya shigo ka ce in ya shigo mu ce yana warin wannan magafiyar wani abu mai kama da tafarnuwa a kuma annabi baya san wari kwata kwata saboda haka yana shigowa faltaqul inni ajidu min gabri an magafir akalta magafir lallai ka ci wannan wannan dan itace mai wari wadda kala ala ihdahu ba sun hada baki akan haka sai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya shiga daki ɗaya daga cikin su fa qalat lahu zalik sai ta gaya mar haka haka ga mutum yana rike hanci cewa warin wani abu yake ji fa qala sai ce la sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce a ban sharifu asalan inda zainab ibnati jahish yace a ni ba ci magafiyar ba ban ci wannan ba dan gidajen ba zuba kawai na ja a ɗakin nan na Zainab dama wannan gurin suke zuwa su ji me a cikin gidan ɗakin me ake kullawa saboda haka sai ce shi kawai zuba ya ja a ɗakin Zainab wala na auda lahu kuma ce da gaiwa ba zan kuma sha ba la na auda da gaiwa ba ni ba kan wannan mafsud ai ita wannan zuba bai فنزل سيالا يتوكد يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أرسل النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبعت به وأظهره الله عليه أعرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير Allah ya saukar da wannan ayoyi guda hudu a ne. Cewa ya ayyu annabi ya kai wannan annabi ku kalli yadda Allah ya yi mu'amalanci annabi alaihi salatu wassalam bai ce masa ya Musa ba kamar yadda yake wato yake fara yake kiran sauran annabawar inni tsafaituka ala nasi bai kuma ya ce wato bai ce ya isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka wa mutahhiruka min alladhina kafaru ko wa ja'ilul ladina tabi'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah kaga ba faɗi wannan ba يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ko إنه عمل عمل غير صالح a wata kira'a saboda haka kaga wannan duk da sunansa Allah yake kira amma annabi alaihi salatu wasallam sai dai Allah yake ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir sai Allah yake ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma halallahu lak me yasa kake haramtawa kanka abin da Allah ya halatta ba domin kin zuma ai halal ne Allah ya ce tabkaji marzata azwajin saboda kana son wato ka dadada wa matanka kana neman yardar su sai Allah ya ce wallahu ghafurur rahim amma ba ko da laifi kai Allah ya gafarta ma liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara shi annabi alaihi salatu wasalam ko zai yi laifin an yafi ballantana baya ba tumi haka za ku ji dama duk inda ake so duk inda Allah madaukakin sarki zai magana da annaba irin wannan guraren sai ya fara lallakin sa ya yabe masa zai ban magana akan abu wallahi masallu ala ko kai ne dan ke yanzu yayi malami idan ya zo ka fara cewa ba abin da zan ba kai mun gaza ma karka koma to ka ci gaba cire masa tsoro amma idan da tuhuma ka fara ku to in ba ya za ba gaba ɗaya za ka yi kitai a cikin suratul tauba ma haka Allah ya ce aballahu anka lima abin lahu Allah ya yabe ma amma bai sa ka ba su izini wayan san yan tabuka wane mutum to saboda haka sai Allah madaukakin sarki yake gafdaji mawdata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya wajabta muku warware wannan rantsuwar kaga maganar fikihun malam anan mun mun yadda da shi domin ubangiji malaukakin sarki ma irin wannan maganar haramtawar yayi magana akan rantsuwa ba maganar saki ba ya yi wa nabiyo idan laftumun nisa an saki kake so sai ka tabbatar amma nan ba maganar saki bane mutum kawai ya kyale matarsa ba tare da yi bayani ba ba saki bane to Allah ya wajabta muku warware kwance wannan rantsuwar taku sai ce wallahu maulaku Allah madaukakin sarki shine majibincin lamarin wa huwa al-alimul hakim Allah ba masani ne da hikima abinda kuka yi ya sani kuma da hikima ya sa yi saukar da wannan hukuncin sai Allah ya ce wai ka tsara nabiyyi ka tuna lokacin da annabi yake sirri yake tattaunawa kuma aka ce a sirri jin abin da kai daga kai sai mutum ba kowa sai Allah madaukakin sai ila ba bi azwajihi hadithan lokacin da yake sirrinta wata magana da wata daga cikin matansa balan ma da ba bi ala annabi yayi sirri da ita za mu ji asbabun nuzul ina so in ji wayannan guda kusa asbabun nuzul uku ko hudu malamai suka kawo karkashin sa amma bari mu ji fasarar yadda take ɗi bayan ɗaya sai ce lokacin da annabi yake sirrinta wa ɗaya daga cikin iyalinsa yake zan sirrinta mata wata magana shine wa idza sabra nabiyyu la ba'da azwaji haditha falamma nabba'at bihi wa zaharahu Allah yayin da ta bada labari ta ce kullu ma jawaza sunan ta'a duk abin da ya wuce mutum biyu da yaya in ba ka so magana kar ta fita bawa cikin ka kai amma idan matar ka kake tunani ita ba tana da aminiya a duniya da ba wata ta bita ita ma wata tana da wata to sai ka jiran je ya shi yawo yana ta yawo yawwa to shi za za ka ga ita magana kamar yadda mun sha faɗa ganewa za ka yi kowace iri kowace irin magana ka gane cewa wato dawa za ka yi da akwai wanda ba ta fita gaba ɗaya duk duniya ma ba mai sani ta sai kai kai akwai wanda matarka za ta iya sani akwai wanda mahaifiyarka za ta iya sani akwai wanda mahaifiyarka da matarka za ta iya sani akwai wanda ɗanka ne kaɗai ma zai sani mahaifiyar ba za ta sani ba matar ba ba za ta sani ba duk akwai idan mutum yana iya fahimtar wayannan shi ne za ga maganganunsa suna zama a muhalli akwai wanda ɗan gidan ma ba ni ji wani ne a waje daban shi kadai za a tattauna wannan matsalar ne domin shi ake ganin wato a mahallin ne shine falan ma da ba'di wa zaharahu Allah alaihi yayin da ta ba da labarin abun sai Allah ya bayyana abun kuma kaga ta je ta faɗawa na na Aisha bata ga yawa kowa ba ko Hafsa ta ga yawa Aisha ko Aisha ta ga yawa Hafsa a daidai lokacin tana tunani ita kadai ta ga yawa wa zaharahu Allah alaihi sai Allah ya bayyana wa annabi kuma da annabi ya zo tattaunawa da Rana Hafsa akan matsalar ko Aisha an rafa babahu irin zancen nan da ya zo ce dan tuntuna mata wani bangare wa arada an ba wani bangaren kuma yi kamar kawai labari kake amma sai ka gutsara mutum yi duk shi ruwan ka tsara sabar kawai sai gutsura mata yadda in ka gutsura wa mutum zai gane cewa ba wannan maganar da kake faɗa ba ba ita kai wace akwai ƙarin eh yana so dan Allah ka ƙara da kai kuma ka ki amma dai ya san cewa tunda ka bi wannan ka san cewa ba na san komai irin wannan annabi ya mata sai kau da kai gabarin sauran magana sai Allah ya ce falamma da ba hadihi qalat man an ba ka hada yi kwashi labari ya bata jirgi wa ga ba wannan labarin wa ga ba qala dai ce nabba'ani al-alim al-khabir wanda ya ba da labarin shi ne masani wanda yake gwani kwararre wajen sanin labarin kowa sai kuma Allah ya ce in ka tuba ila Allah da ke da ita da kuka yi wannan magana in kuka tuba kuka koma zuwa ga Allah faqad sadat qulubukuma ai faqad malat qulubukuma zuciyarku ta karkata ta koma zuwa ga Allah wa in tazahara alayhi in ku kuka hada kai za ku yi wa annabi taron dangi to ku sani fa inna Allah huwa maulahu to shi Allah madaukakin sarki shine zai taimaka maka ba Allah madaukakin sarki kawai ba wa jibrilu shugaban mala'iku ma za a turo shi ma ya taya shi kun ji biyu wa salihul mu'mini da duk wani mu'mini gaba ɗaya duk mu'minin duniya shi ma yana goyon bayan annabi alaihi salatu wassalam na hudu kuma sai Allah ya ce wal mala'ika wal mala'ikatu ba'da zalika zahir kai bayan nan ma duka mala'iku gaba ɗaya suna bayan annabi alaihi salatu wassalam ina za ku saka mu to wannan shine wato ayoyin hakan ta sauka a jere guda hudu ɗaya daga cikin asbabun nuzul da ake kawo an ce ya sauka ne a kanwa da na Zainab saboda zuma da take bayarwa wannan kenan to sai yake ila ila in ta tuba ila layi ya aisha wa hafsa kun ji ko sun sauka ne akan nana Aisha da nana Hafsa sababin nuzul da yake wa idza tawra nabi la ba bi azwaji hadisa li qawli bal sharitu akalan fadin sa ne cewa bal sharitu akalan to shine wani takin zangan cewa ai ni zuma kawai na sha shine wato ila ba bi azwaji hadisa kaga ai abin da ya faɗa kenan bai faɗi duka ba sai ce zuma kawai ba na sha to daga nan suka rike point mu je zuwa za mu ji ya zai yi wato gwaba a sababin nuzul za mu koyi abubuwa da dama a nan amma abu biyu ko uku da za mu iya faɗa shi ne a wannan hadisin za ka koyi irin yadda mata suke kulla yadda suke wato kulla titi duk irin tarbiyyar ya mace idan ka aure ta ko in za ka ƙara aure sai ta yi duk tarbiyyar ta sai dai wata kawai canji ya ce za ta yi kontrolin ɗinta a kan yadda ya kamata ta ma'amalance ka in ta yi haƙuri ta zauna lafiya a gidan can mace ba kuma a samu matsala ita amfanin tarbiyyar shi ne za ta sa ɗan kunji-kunjin da za a yi ba za a yi mai yawa ba amma ba sai an yi wai wasu wani psychologist muna tattauna da shi yana cewa wai duk matar da in dai misali ta je aiki ta dawo a gaje sai ta shigo da lemo ko kakola ne sanyin gaske ga ishi ruwa ta faso kai ma kana shigowa kawai sai ka tada lemon nan har wannan rabar ta rabun ta kawai ka daga ka janye tana fitowa kawai sai ina lemo na sai ka ce na janye to in ne ka ce ai ba komai to ka sani bai wanda za a ƙara kirki sai kun yi rigima ba iya kuwa dalilin shi ne saboda tana jin kun zama ɗaya shi za ta iya ban ma lemanta shi za ta ban ma kun zama ɗaya ne saboda haka tunda kun zama ɗaya yanzu duk wanda ya zo jikin jikin ka zai kusura ka gane wannan karatu sannan idan da za ta fito tana fitowa sai ta ce waye ya ja kace ni ne wallahi sai ka biya ni duk wahalar da na sha kaza kaza ni wallahi kaza sai ta mita don zaka tsara aure ba za ku rigima sosai ba wai saboda da ba ka gama zama personal property din ta ba ta tana jin cewa har yanzu kai rabi da rabi ne kaga wannan theory ne zai iya zama haka zai iya zama ba haka ba eh amma shi shi eh sai ka gwada mu gani ai to saboda haka wannan shi ne cewa mata za su kulla abin da za su kulla kiki yana nan annabi ibnu abbas yana cewa Allah inna Allah ka tabar jirata ala nisa wal jihad ala rijal ita shi kiki wajibi ne a gurin mace shi kuma an wajabta kiki akan mata an wajabta jihadi ga maza haka abin yake sai aka raba biyu sannan hadisin yana nuna irin karhanci ba a so mace ta rika kulla wa mijinta hila ko kikiyoyinta kun ga wannan ai hila ne suna kulla wasu dabaru saboda kawai wata wani personal interest din sannan abin na ƙarshe mafi girma ba daga ciki shine yana nuna yadda kyawun halin annabi alaihi salatu wassalam da hakurinsa da yadda iya zamantakewa da iyalinsa wannan shine hadisin ma ya nuna hadisi na gaba ɗari tara da arba'in ana aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-asala annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana son al'asal zuba wal halwa'a da duk abu mai zaki annabi yana son zaki amma zakin da annabi yake sha za ku ga ba mai cutarwa ba ne ba irin sukari ba ne natural zaki annabi yake sha zakin rake misali zuma inibi kayan marmari duk wayannan annabi yana so yana son zaki kwarai da gaske wa kana idan sarrafa min al-asri annabi ya kasance idan ya idar da sallar la'asar da sala ala da zai yana shiga gurin matansa fa yadnu min ihdahun nazirqa kutanta kowace daga cikin su min gairi basira amma ba saduwa kowace in yaje za ku gaisa sannan da buwan daji ne da buwan aka je zagaya duka sai wanda ake a dajin da yake zama a gurin sa fa da kala ala hafsa binti umar to shi za ta ce za mu ji yadda wato suka zo da bambanci sai mu ji mu gwaba ya za mu gwaba a tuwabun da zulta sai ya shiga gurin na hafsa yar umar fa haka masa aksara ma kana ya ta bisu kun ji anan dan an ce zainab binti jahi sai ya shiga gurin hafsa binti umar ya ga ya dade fiye da yadda ya saba dadewa fiye da yadda yake dadewa a sauran dakuna akan sauran wato gurin sauran matan bajirtu na na ja ta ce sai kinki ya kama ni da kanta ta faɗa kinki ya kama ni aka ɗabi'a su take a wata rana tattauna tsakanin annabi alaihi salatu wasalam irin tattauna na tsakanin mata da miji yana gaya mata cewa in kika riga ni mutuwa ni zan mutu wanka in kai ki kaga shi ne kawo wani abu ba amma ita sai ta kawo so wato so kake miji ka auro wata da ka ake tana aka kana da tsora da iyalin ko lokacin kai gaba sai ta yamma abin da kake nufi daban abin da take nufi daban ka ji wani abu daban cewa so ake ka mutu a auro ta a kawo ɗakin kawai shikenan shi annabi yana hararo mata cewa irin falalar da za ta samu cewa annabi ya wanke ta da kansa yawa ya miki sallah amma ita ba wanda take kallo ba kiji ne motsa cewa za za ta mutu a auro ta za a ɗakin nan wannan hoto ne da zai ta nuna ba ɗabi'ar ya bace ba shi tarbiyyar ma ya ballantara namu to sai yake fagirtu sana ya ta ce kiki ya kama ni fa sa'altu an zalika sai nayi tambaya akan haka nace kamar kun ga ta fara bibiyar sauran matan ba ku lura da wani abu da yake faruwa ba cewa ba ku ga annabi ya dade a ɗakin hafsa ba fakila ni sai aka ce da ni ahadat laha mar'atun min qawliha ukkatun min asal sai wata daga cikin su ai kuwa a gaba na wata daga cikin mutanen da ta ka mata wata ƴar wata kwantena wata ƴar kwantena ce ta fata wanda ake dura zuba a ciki a gaba na aka ka mata zuba to saboda haka sun hararo cewa wannan zubar hasa ta zuba annabi yake sha wannan abin ba ta yi saboda haka ai kwanan da nan ukka shine wanda yake mun ce jildun sagiru ko ina un sagirun min jildi an gane ko dan majibi kankani na wato na fata shine ukka fasaqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minhu sharbatan da annabi ya shiga daki sai ta dan zuba mata da ba zuwa ake dan dan kankanin abu haka sai alƙalata sai annabi ya rika ja fa kullu fi nafsi amma sai nace amma wallahi lana lana talanna lahu kaji dana ya rike na rike da Allah ji mun shirya maganar dare dabara sai mun shirya barbaki da irin dawo shine lana talanna lahu sai mun shirya maganar dare shi za ke cewa ba wanda yake da mace biyu zuwa sama ko shugaba ne alƙali ne ɗan siyasa ne me haka yana da rank da yawa to duk wani abubuwan sai ya ara wata ran alƙalin zai yi wata ran demokaradiyya shi ne a nan zai aro ya ƙarya kenan an ce ɗan demokaradiyya zai ƙarya a gane ko wani sa'in kuma soja a soja zai fito ba wanda zai daga kafa haka matakai ne da yawa kala kala wannan rank din na ga kullun akwai wanda zai na zai nada shi kowace rana akwai wanda zai amfani shi na'am ne daya a to shi shi zai dai ga hakuri me zai yi fa qultu li sauda kun ji sai na ce wa na sauda binti zama in ji na aisha sai na ce wa na sauda binti zama annahu sayadnu minni aisha tace na na sauda ka duba ba kai mace na na sauda fa ta kusa jika ma da aisha amma abin ya taso saboda ita aisha ko shakka babu Allah ya mata baiwa ta ilimi duk da kananan shekarun ita take zuwa ta shiryawa kakar ta ga da zari a kun manta lokacin da su su biyu suka shiryawa nana sauda din gane zare domin nana sauda duk tijuwa ce amma Allah ya bata kulliya domin shi ado in ka saba ko kana in kana mataji in Allah ya da duk uban mutum zai dora to nana sauda duk tijuwa ce ta tsufa sosai amma ban jiro ta kulliya da daura dan kwalin nan south east ko north west a babana su kansu yan matan sai su rika kallon ta suna cewa duk wanda annabi ya shigo sai ya yaba to na abin ne musu ciwo kuma wannan har kowa da bai wasa na safiya ta kware a girki gaba ɗaya a nan ne ba na rasa ta taɓa fasa mata tangara dalilin kifin saboda ta iya abinci eh an kawo ɗakin ta ta miƙa hannu kamar za ta karɓa ta saka ya fasi tana sane saboda annabi ya ci sai ya yaba annabi ya gane wannan kawai zai cewa to shi kenan abinci dai ni na an haramta mai shi amma kwano sai an biya ta sai dauko irin kwanan a cikin kwanukan ta kaga yanzu kaga alƙalanci yayi ko yawa irin kwanan sai bai yace akai fani in bai kaga bata ma san rigimar da ake wani yayi sallin abansa da kansa saboda haka annabi sun gane annabin ya shigo ta zauna tana jira bayan la'asar a zaune kawai sai na Aisha ta ce wa nana bai wa Allah nan ba abin nan ya fara yawa to ya za a yi ce zo mu je na san me za suna zuwa suka ce sau da sau da ta ce na'am suka ce dujan to ita kuma lokacin da annabi ya ba da labarin dujan hankalin ta ya tashi cewa an dujan ya duje kaza ne wannan labarin na zana hadisin jarimin da dogo ta furgita matuƙa wallahi sai ta ruɗi wai sai take neman gurin buya sai suka nuna mata ga inda za ta buya sai suka nuna mata karkashin irin bukkan nan ta yi tsura da yana duk wannan dagirar da ta sa da jambaki da koda da gaba ɗaya tana jira duk ta fata mata fuska sai shiga ta ta lankwashe annabi ya shigo yana shigowa sai ta da ita na Aisha dan dariya har ƙasa tana ta dariya yayi sallama yace bayin Allah da ya faru suna ta dariya suna ta ita ko tana karkashin buka dan sai kawai da Aisha ta ja hannunsa ta ce zo mu je ka gani tana sau hafsa ta biyo ta a baya tana zuwa sai tsugunna yana tsugunna haka sai hango bayan Allah a cikin abu kamar irin an biyo magen nan ta lafi a cikin duk kura ta bada da sai kawai ya dariya sai gane wannan makida ce irin da mata sai kawai tsugunna sai ya riko hannun da ya biyo ta sai ke karkade mata kaga dai ai ga biyo ta balalar sai ke karkade mata yace bai wa Allah ke kuwa fa me kake tace to aka yi dujan da yace wanda abin ki yanzu zai zo ai ba yanzu zai zo ba to wannan duk ba min makaidin nisa yana daga makida irin da mu to duk da cewa an ka kalli tsarin cikin su ba kiji bane na hauka irin na matan mu kaga wannan gaji ma har ana da na jihar kanta take ba da labari ba inda abu ne na cutarwa ai ba za ta faɗa ba cewa al'adar su da ɗabi'ar su kuma ta tana da kishi shi za a ke gaya ba kai namiji duk lokacin da za ka tsara wa mace aboki ya zama to ka gane cewa kana da ƙalubale domin wannan kishin sai ya motsa kawai zuwa ke kai haƙuri a wuce gurin shi kenan amma za ka samu ƙalubale challenges kala kala wani lokacin yarka ko kanwarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ita za ta zuga matan ka wallahi in dai suna jiri don ta gaya ta kishi kawai ina gaya ba idan za su zo su duro a lokacin su za su rika shirya makida ta yadda za a hana wancan musamman in gidan da za a auro ba sa shiri da yarka ko kanwarka ai an kaɗi da ita za a shirya makida da za a rika cutar da wanda za ta zo to dai akwai wannan abubuwan waɗanda tsari ne na ɗabi'ar mace haka ne saboda haka um fa qultu li sawra binti zama annahu tayadnu minki fa idza dana minki fa quli nana ya tace wa nana sauda zai zo kusa da ki idan ya zo in ya zo ɗakin ki ki ce da shi akalta magabiyar eh akan ta magafir lalle ka ci wannan dan kitatan ka ja ka ja wani abu wanda akwai mazbur a cikin sa wanda yana da wari ne kamar ta farzuwa kuma kaga annabi baya mu'amala da wari ko dinki ah gumin da ban aka ciro aka zuba a cikin turare ya zama aka yi madarar turare jiki idan aka sa a jiki turaren baya gaba ɗaya ƙarfinsa baya tafiya shi za baya mu'amala da wani kwata kwata baya san kuma shi yace duk wanda yaci albasa tafar ruwa kai kada ya zo mana matsalai saboda mala'iku wa za san warin da to saboda haka amma bi rihul ladhi ajidu minka kike da ji wannan irin wari ne nake ji daga gare ka fa inna hu ta yaqulu laki da na Aisha ita take mata wani dictation ba sita kakata ah ba ka gani ko a gidan ka yanzu lokacin yara suka yi laifi musamman ƴaƴa mata mace ta je wani gurin da ba sani ba ita za ta gaya wa mahaifiyarta amsar da za ta gaya baban su ya dawo umma kaza za ki kewar kuma ta yadda ko ba a yi wallahi kuma ita abin da ba zo kanta ba kuma ta ɗauka farai kuwa kuma idan ya zo aka dora shi a keken tseren sai ya hau kuma yan ce ta faɗa yadda ta haifa ita za ta ce umma kaza ki ce masa kaza yanzu babu abban ke dawo kaza kaza ya zo sai ta ce umma ki ce masa kaza kuma wallahi ta karba ɗari bisa ɗari to saboda haka fa innahu sayqulu laki saqatni hafsa sharbata asali zai ce da ke haka ce ta ba ni wani ɗan ya zuba ya kaɗan na sha ba ƙuli na wuce kuma ki ce da shi jarasat na'lahu na'luhu al-urqur sai ki ce da shi lallai wannan zuba kudan zuba yayi kiyo shine jarasat ai ra'at yayi kiyo akan wani ɗan gidaje da ake kira da al-urqur shine nau'i ne na magbur yayi kiyo al-urqur jam'i ne na nau'i ne na magbur wannan ɗan gidajen ya yi kiwo da wannan ai ko yanzu za ga da injiniya da jibi yana nan tunda yana harkar jima za ga zumar da ta sha eucalyptus zaka ji zumar kankin ta ba da ban yake idan ka zuma da daki to ta yi kiwo akan ganyayyaki masu daki eh duk reshen duk furan da ta samu irin sai irin sa wato warin zuma yake dan amu kudan zuma yake warin ruwan zuma yake duk furan da ta kiwo ce wa taqulu zalik da na ja kace ni imani ji go daki na haka zan yi wa quli anti ya safiya da sai ta ce wa safiya da ba safiya na gurin sai ma ki ji go daki ki faɗa haka da na ja na raba duki qala sai ta ce ta qulu sauda wa wallahi ma huwa illa an qama ala albab na na sauda ta ce wa wallahi na rantsi da Allah ma huwa illa an qama ala albab fa aratu an ubadiyahu bima amartu bihi yake yana zuwa tun bakin kofa ba tun daga bakin kofa zan fara zartar da abin da yake umarci ni ita na da sauri dama ai kafin a zo wannan gabar tintini ta gaba sallamawa cewa annabi ya kusan sau Aisha a cikin gidan nan idan take kafa kafa ba kwa ganin daga baya sai da zo take annabi alaihi salatu wasallam ita a kyale ta abu Aisha kwanan ta to a wannan gabar ake a tsoron ta take komai aka sa ta zata domin ba ta so annabi ya rabu da ita tana so ta tashi cikin matan annabi a aljanna tana da wannan kwaɗayi to shi za cikin gidan da wacce ta gane yan mowa ce da yan bora wacce ta gane ba a yi da ita sosai wacce ake da ita sosai da umarnin da ta bayar idan ta bayar za ta ɗauka domin tana ganin cewa ko me kika faɗa ma idan aka je aka tattauna da wancan da na ta zai amfani kuma kina son zaman gidan to dole ki bi ta ah ba kwa ganin wani gidan ma mai gidan ne zai zo in kuna so ku zauna lafiya ku wanki wani bawan Allah da aka ya a gadan a gadan kaya ya rabu yanzu wanda ji da ake wani labarin sa babban mutum ne uwar gidansa ranar ita za ta sake kara aure amma jiran da kika yiwa uwar gida rashin kunya kai kin tashi daga aiki domin uwar gidan nan ita take cewa alaji ya kamata ka tsaro aure ba ƙara aure ita take mai kuɗi ce za ta ba shi dama ya auren sa wallahi ran da kike wa ajiya rashin kunya to dai ka da abar na'am ai babban matsalar shine iyayen da ba za su yi bincike ba su baki misali an gane cewa mijin hajiya ne da an yi rashin kunya ko kawai ran da ta jiba ta mata ba ma za ta iya za a take ta ai laifin iyayen da za su ta bayarwa laifin su ne in zai aure sau ɗari za a ce aure ne ba ya yi babban zaman lafiya shi ne amma an cewa da ƙarfi wata yarinya da ta zo ta gane lagon ayi ta rika biyayya duk abin da hajiya ta ce shi zai an daɗe da ita ya tambayar da ban yi ba ta yi mata gaba ko ba ta yi ba wallahu ala ya saboda haka wannan shi ne cewa kaga wato tace ai tun daga ma bakin kofa zan zartar da abin da kika ce farqan minki kaji saboda zaba tsoro tsoron da take yi falamma da na minha yayin da annabi ya kusanto qalat lahu sauda fi sauda tace ya rasulullah kalta mazafi shine al-urfu din kaji wannan dan itacen قال لا النبي يا قالت فما هذه الريح التي اجد منك توارم ne nake ji a jikinka قال sai ji zakatni hafsa sharbata asal da na su ji ta bani wata zuba kadan kuma kadan fa qala sai ta ji jarasat na'luhu al-urfud to ko shakka babu kudan zuma yayi ciwo akan wannan tsaki da ta ake kira urfud falamma dara ilayya yayin da ya kewaye guri na shine dara ya kewaye guri na zuwa na na ja mai ruwaya fa qultu lahu na wa dalik ni ma nace akalta magaziya ka ci wannan abu ma dara ila safiya yayin da yaje gurin na safiya qalat lahu mithla dalik ita wata fadiran haka ma dara ila hafsa yana dawowa dakin na hafsa kun ga an zago ko qalat ya rasulullah sai tace ya ma kin Allah an gaba da wannan kenan yau wannan makida ta tafi waje gari yana zagayowa yana zuwa rage hafsa ta dauko sai yace da ita tace ala asqika minhu bana baka jima ba qala la hajata li bi dai ji bana bukata kaga yayi ne ya haramta wa kanka قال زي تجي تقول سودا والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي wato ta kuli sauda sai na da sauda take cewa wallahi laqad haramnahu wato da ya zaga ya kisha ka ka iya cewa in ka in ka ga dama ka iya cewa an yi lade an jiyo me zai fara a gurin na na Hafsa sai na da sauda take cewa wallahi laqad haramnahu wato inda dakunan su duk a jere suke a cikin dakin masallacin annabi a kewaye haka ce daga dakin wannan sai wannan sai wannan sai wannan to sun jiyo take yana na sauda take cewa laqad haramnahu mun haramta mata kultu la ana na ga ce take sai nace da ita kusku yi shiru wato ai shiru kar ta biyo kaji yake nuna ba makidar mata ta dade an dade ana dade ai kaga ko wani mutum yayi amarya uwar gidan kullun lafa take ya sani kuma sai mata shiru ran nan da ya shiga suna ta shiga dariya ta ji tana ta laban nan ta tsaya suna ta murna ana dariya ana shewa da amarya wallahi da abin yi mata yawa sai ta ce haja ya katan ka da kai kana kai wai katan ka da kai sai ke ka dariya kake eh haka wai haja ya katan ka da kai sai ke ka dariya kake da cikin ka suka dora suka ci gaba daga ranar bata kuma leki ba ko ko ta kan da ba da gangan da maganin motsi yayi sai kawai suka dora suka kare yace mata aka gaba ya aka daga murya ana daga murya sai da taji abin yayi yawa cewa ta ci gaba sai ta dai shi kuma inuwar da suka gani shi ya ga ya san tana nabi sai ta dai ta ja ja aka gaba ga cikin ka sai je ka dariya kake wallahi bata kuma ba waye kai ki ta ta dora kan da yi to so da haka wannan shine to kaga ɗaya daga cikin wato ayyukan su kenan su mata suna da wannan babun bayani anna takhyiran takhyiran ra'atihi la yakunu talaqan illa bil niyya to babun da yake magana akan cewa idan mutum ya zo ya ba matarsa zaɓi ko kuma yake da ita tafi gida kawai tafi gida ko zaɓi to ba saki ba ne sai ya yi ya sanya mutum ya zai ce to sai ki zaɓi ɗaya in kin ga za ki zauna da ni to in kuma ba za ki zauna da ni ba ga hanya nan iya wannan kawai ba saki ba na? eh dama magana da ake kama ka bi ka kwashe kayan da sai aika da yake mu ko da ki gida sai na zo duk ana yi ko zai kawo ta gida ya kawo ta sai wata biyan tida baba ba zo ba wata ma ta shekara ko ba ci magana ba in kun matsu kawai sai ku yi magana in abu ya yi yawa ku je gurin alƙali iya kan hanyar da zai amma iya wannan kawai ba ta ki ba ne zaɓi a ba wata zaɓi cewa ta zaɓa ki zaɓo in kin zaɓo zama da ni kuma ki zaman gida kike so to ai ana faɗa wannan ko to ba take ba sai ya faɗi me yake nufi za ta me kake nufi ka turo min da ya gida baka ce komai ba wani lokacin za ga iyaye wani inda zai kira ya ce wanda ta zo gida ko kuma wanda ka zo ina san ganin kai wani ma ba zai buta kanka kai ma wakilin ka zai kira dan ba kai ne abokin maganar sa ba to a wani ya turo mana ya gida a tambaye shi me yake nufi dan san manya ke wani ya turo mana ya gida a tambaye shi me yake nufi ga wanda kuka ba da DJ ko in ko bari kuka yi kuwa da gida da zai shikenan aka ba mara mafaɗi to za ku sha wulakanci kuwa za ku kira waya to ɗari ya daga ɗari za a ce ubanta ya kira sau hamsin ƙanin babanta ya kira sau hamsin wanda wani babban wanda duka kowa a dangi duk da ya ji lamba kuce zai zai da jakka a ganin da ya lalaya amma idan da haɗin kai tsakanin magabata wani lokacin ma idan mace tana rawar kai waliyin da ne ke zuwa ya ce shi ne ta mu kuma za mu yi maganin ta ko ba a samu koro ta gida in ta zo gida ba masara ce ba ta ci ba kullum sai a ci cin masara a gidan a ta ba ta wankin yara iyaye duk suna irin wannan amma ga wanda ya san mutuncin in kana girmama su sun san kimaka da darajar ka kuma suna ganin laifin naka ne to wallahi da kansu za su dafa ba ita ba kai za ka yi faɗan ba ka san cewa akwai iyayen da suke su suke ba wa ɗan dama sai ta ke saki ɗaya ba ku taɓa jin wannan ba sau tsabar rashin jinta to shi ne yi ƙoƙari ka zama sirikin kinki to kai ma nemi sirikan kirki sai ka zauna lafiya in dai Allah ya taimake ka samu wannan sirikan na kirki to wallahi za ka sha mamaki ka san cewa akwai babu akwai wani da na sani kwanakin baya da tijo da ta fara rigima akan za a karo mata aboki ya zama rigima tana kai abin wallahi ya kici ya kici yawa sai zuwa ya gaya wa iyayen da dama idan kana so matsala kai idan matsala ta yi zama babba to kar ka gaya wa iyayenka ka san hikima saboda in ka gaya wa iyayenka ko kun shirya ba za su yafe wa matar ba kullum suna ganin da abun ke ma idan abu ya ci tira kar ki ga yawa iyayen ki domin duk ran da suka ganki da abun za su ganki da yawa iyayen ka domin su za su magance abun kuma ki yafe wa san cikin su kaga anan biya da alaka da ne surukan kirki ko yawa idan ba ya ci tira wanda ba ma a zo a zo wannan gabar wani lokacin za ga abokinsa shi zai maganta ma matsalar ko wani wanda yake jin maganar sa sai ga iyaye ba su ma taba jin matsala ba sai a ce wanda ga wanda da wani nan shekarar sa 25 yau ba taba ka kara ba ana yi amma ba ta zo gurin ku ba an yi sulbin a wani gurin wallahi zai kara aure sai rika wannan rigima mahaifinta da yaje ya dauke ta ta tabbata sai da ra'a ba sai gaban mahaifinta baba kai ne mahaifina kai ma yaji ne a guri na ka ji ka ji ka ji ka ji amma ga rigimar da wanda kuke kai wallahi zai ji da tije ne sai ce akan wannan abin da ya faɗa akwai rage ko dadi eh amma abba me ya rasa kaza da irin wannan zancen nasu kaza sai da ya gaba tsaf sai ce wani duk ran da auren ka ya mutu za ka yi auren nan ni din nan ni zan ma wani ban yadda ka je ka gaya wa abban ka ba ni ne waliyinka wakilinka saboda haka ban yadda ba ka je ka dora kuma Allah madaukakin sarki ya ce maka ka san Allah daga nan aka rufe rigimar kuma da kanje yanzu shekara uku kenan ka san auren bai bayi ba kwata kwata gaba ɗaya ya bayi watsi da auren wani to irin wayannan abubuwan shi ne idan ka samu sirkan kirki in za ka ƙara aure gurin su ma za ka su za su shige ma gaba sai mu ga tafiya ba gidansu za ta ta ka tsara ba to babanta shine wani wakili ne to amma ba wanda yana ba da kofar cewa su gane kana zaman lafiya da ƙarfi kana kyautata mata ba wanda zai tare ta da ta fara wannan za a gane wannan rigimar wataƙila babanta zai iya gaya mata ce ke babaki ta nawa ce a gidan nan ta biyu ce ko ta uku ke ba a zama da wata aka auro babaki duk maganganun da zai faɗa mata kai in ka faɗa a ranar jaƙin jaƙi zamu za ta ce ka ji mutuncin da kayi kaza kai kaza kuma idan ta tashi ka ƙara ta faɗi wa'annan za a ji cewa baka kyauta ba to shi za ka bari a yi ma faɗa ba Allah in kana so ka aure da yawa ko nemo da tilin kirki ka aure ɗin wallahi in za ka ƙara ta biyu baka da matsala gurin su za ka su ne iyayen tana fara rigima za su kwamfe za su kwabe ta kuma ta hada duk wata kawa mara kirki mai zuwa ta diga sai ta ƙara ganin kafa ta gidan shikenan amma kana wa iyaye rashin mutunci kana yi musu kaza ba ka ganin girman su a dole za su yaya gaskiya Allah ya kiyaye saboda haka wannan shi ne yake ana Aisha radiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ba ta annabi kira da Aisha Allah ya tabbata a gare qalat tati lamma aba umira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi taqyir azwajihi lokacin da aka umarci annabi kira da Aisha Allah ya tabbata a gare shi cewa ya bawa matansa zabi a yakin Khaibar ne lokacin da aka yaje kai war shekara ta shida an dade na Aisha ta ce kin dade sai ai wata ɗaya ba dora su kunya a gidan Annabi ba ba abin duniya an shiga a rikicin kace ingal aswadani a tamruwal ba abin da suke yi daga dabino sai ruwa sai ai wata ba dora su kunya ba ana haka Allah ya kaya yakin kaibar aka samu ganima kuɗi ya zo me yawan gaske kuɗin da wato kowa ya za a samu kuɗi domin kiran mutane aka rika ana ba su kuɗaɗe yahuda suna da gonar kaibar zagwalagwale daloli aka yi taraba mutane to ita mace tana da wata ɗabi'a duk yadda take hakuri da kai ran da ka samu kuɗi to za ta fito ma da bukata mata annabi suka yi mutum suka ce to kun ga da mun zauna babu kaza ba kaza yanzu ba abin jiwa haka yan aiki sai an canja mana bare ko ka karbo gratuity ka ka gani ran da ka karbo gratuity ka ji alatin ko ranar za ka yi ma lissafi ka yi shekara mu kaza ba tun da zo kayan nan shekara goma sha biyar ba ƙara canja mun zuwa sai ta gaya ma ta gaya ma cewa ya kamata mu je umara ka ga yanzu akwai PTA akwai kaza da sai ma lissafi bare kuwa rabona da ingila a tamba ingila sun sunan wacce sai ta yi ma lissafi wallahi ya kamata ka bani kaza in yi gyaran daki ne kaza suka wannan mijin din kowace take kawai su yanzu duk suka haɗa kai to ji Allah ya saukar da ayoyi ya ba su zaki saboda sun matsa wa qala inni zakirun laki amran fala alayki alla ta'jali annabi yace zan ambata miki wani al'amari amma ba da kiki gaggawa akai ya fara da aikin na na iza domin kiji ta farko ba da san ki gaggawa akai hatta ta tamiri abawaiki har sai kin nemi izinin iyaye kala sai ta ce wa qad alima anna abawayya alhali annabi ya san cewa iyaye na lalle kuna ya amurani bi firaqi ba za su taba umarta ta da cewa rabu da shi ba kun ga magana da ne cewa an yarda da kai duk ran da mace ta zo ma za a ce ina ai ke ce baki da gaskiya ba za ta umar da ta rabu da ke rabu da kai ba kala sai ta ce sun makala sannan sai ce inna allaha jalla sana'u lallai ubangiji wanda ya wato yaban ya girmama kala ya ce ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha fata'alayna umati'ukunna wa sarihkunna sarahan jamila وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها أجرا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا النبي عليه الصلاة والسلام الله يسوق مد وانا آيوين يكرنتو حزوا أجرا عظيما saboda haka bayan ya karanto wayannan sai take gaya masa cewa wanda wannan ya kamata a ce mun fassara su kuma lokaci ya riga ya na ya kamata mu tsaya mun zo lokaci na gaba sai mu faro daga kan gurin abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa sai mun maimaita hadisin wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana naga mun ƙara mun biyo ne akan mun tsaya ina ga mutaya muna roƙo Allah da sunan sa jawawa da tsohon ga madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon minta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje masa yawwa abuwan abin da na manta ban warware ba shine matsalar wancan da baya cewa sababin nuzul na ya ayyuha annabi za ku da har akan mariyatul kibtiya an fahimta da kyau ko hadisin imam nasai ya kawo a cikin isratul nisa cewa akan mariyatul kibtiya ne ka'ida ita mace baiwa ba a ba ba rawan kwana da ita sadaka sau da haka na na hafsa da na Aisha suka hada baki cewa annabi alaihi salatu wasalam kawai yana shiga ɗakin Mariya to lokacin da ya fito da ɗakin nana Mariya ya shiga ɗakin nana Hamza sai sai complain sai ce to shikenan da gaiwa bai ƙara shiga ɗakin ta ba kaga ya haramta wa kansa abin da yake halal to sai aya ta sauka akan wannan an fahimta da kyau ko kaga asbabun nuzul uku kenan na da hafsa Zainab bintu Jahash Mariya bint Qibtiya shine malamai suka ce gaba ɗaya babu cin karo an so ji guda biyu suka bayar zuwa uku amsa ta farko shine kowanne ya faru daga wayannan amma da Allah ya tashi sai ba da amsa guda daya duk akan su kun ji amsa ta farko ya faru wancan ya faru wannan ya faru wannan ya faru da Allah ya bada amsa dai ta game ga wayannan gaba ɗaya kamar yadda kai ma yanzu ko a ma'aikatar ko a gidanka za ga an yi laifi kaza an kuma wani da aka yi na uku sai ka zo kai magana a kai yawwa sai ka yawwa sai ka fara magana akan cewa ko an yi kaza ba lokaci kaza yanzu amsar da kake bayarwa da kaza din nan ran nan ma da aka yi kaza da kaza gaba ɗayan su bana su duk shiru ne muku shikenan ko kuma wasu malamai suka ce mata kan rana nuzulu cewa ayat ta sauka ba sau ɗaya ba kamar yadda suratul fatiha ba sau ɗaya ta sauka ba da Allah ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim ibn abbas yace al-qur'an al-azim yace al-masani kai yace fatiha ake nufi kuma wa laqad atainaka a cikin suratul hijr take ko suratul hijr makkiya ce ko madaniya makkiya amma suratul fatiha me ce ce makkiya madaniya barakallahu fi saboda kaga shine ma imamu tiyudi yake cewa ba ta karara nuzulu domin abin da zai nuna ma haka kaga an kira da sababun min al-masani a suratul hijr sannan kuma wata rana annabi alaihi salatu wassalam wato ya ji wata ƙara mala'ika jibril yake cewa da shi yau saukar da wata sura aka yi da ba wasu surori aka yi guda biyu da wato wani mala'ika bai taba saukowa dalilin wannan wato wani dalili ba in ba dalilin wayannan surorin guda biyu ba sai mala'ika jibril ya ce wa annabi alaihi salatu wassalam dalilin karshen amanar rasulu karshen suratul baqara da kuma fatiha wanda kuma wannan a madina ya faru to shine malamin suka ce suratul fatiha ta sauka sau biyu shine ma ta karara nuzilu imamu suyuti ya kawo a cikin al-ihsan fi ulumul qur'an naka saboda haka wannan ita ma amsa ce cewa zai iya yiwa ta sauka ba sau ɗaya ba akan matsalar na ba da yake kifiya ayoyin sun sauka akan matsalar na da zainab bin jahaj da hamza ayoyin sun sauka shikenan in dai ba ta moranci mutum zai yi ba tuni malamai sun ba da amsa ba cin karo an fahimta da kyau ko wannan shi ne ina ga mata yake kan wannan na Allah ya taimake mu wannan tambayar kuma magani to ban sani ba ko wannan bayanin da ya ma magana da yake akan alaƙar shine amsar da na bayar yanzu alaƙar hadisin na kaza da kaza oke me alakar hadisi na 938 tare da 39 da 40 da babu ku za ku faɗa me alakar su me babu yake wujubul kafarati ala man arama mar'atuhu wa lam yanwi talaqa akwai alaka ko babu eh gashi nan kararama akwai me alaka su لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة eh abin da ya faru da annabi alaihi salatu wasallam a hadisin shi yake so kai koyi da shi to hadisi na gaba fa eh eh na bayan bin tijari cewa kawai dan annabi ya haramta wa kansa abu ba shi yake nuna an sake ta ba ko akwai lokacin da za ga wani lokacin namiji fushi zai da wasi sai sai ya daina zuwa ɗakin da ya sake ta kenan ba ko ya daina cin abincin ta ya sake ta kenan wata ya tafi za ta ce ko abinci na baya ci za ce to zauna misali ma baya cin kwata kwata yawwa to ka gani sai ya labaye shi amma kuma ai yana tefani in ya sake ta ai ba zai tefani ba dole kuma ai wasu za su ce ai saki ɗaya ne zai ci gaba da ji da ita ko ba haka wani yawwa shi kuma kawai dai wancan gaba cewa ba take wani sai kuma yawa to shine dai wannan tilatar da mu waye ban gani ba kuma mun yi bayani duka Allah ya dace da mu insha Allah kamar yadda muka faɗa ran Lahadi babu ba za mu samu karatu ba insha Allah wani gobe ma kamar yadda muka faɗa za mu wani muhimmin abu insha Allah am da gobe gobe ba karatu sai Allah ya kai mu amma satin gaba akwai karatu insha Allah muna roƙon Allah ba ku cikin sarki da sunan da dawawa ko kun ga ku ta Allah kun ga mana gaskiya gaskiya ce kaba mu kun bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kaba mu kun guje mata Allahumma tajib du'a wa du'a wa dana bi du'a muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin da maɗaukaka marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin da maɗaukaka Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da muna da muke ciki Allah ka ba mu mai albarka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman su da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka so a gaba Allah ka shiga lamarin su muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon kuma ɗaukaka Allah Allah ka dukan iyayen masu rai kuma Allah ka ba su lafiya ka ba su tsawon kwana Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma amin